بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصوه بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يقصوه بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها رنا ديسي لقوار مؤمني إتشي واتو uwar abdullahi aisha radiyallahu anha wato bintu abubakar siddiq radiyallahu anhuma ita ce as-siddiqatu bintu siddiqi siddiqa ce as-siddiq kuma ummul mu'minina amma ta fuskar ihtiram wata azim wa hurmatin nikai shine ummul mu'minina ta fuskar ba mai aurenta kuma sai an girmama ta ko sai an ji nauyinta to wannan shine umul mu'mini amma banda ta fuskar halwa banda ta fuskar nazara ba wanda zai kadaita da ita kamar yadda yake a uwa ta haihuwa uwa ta haihuwa ta zai kadaita da ita amma matan annabi alaihi ajnabi ba zai kadaita da su ba ba kuma zai kalle su irin yadda zai kai mahaifiyarsa ba fuskar girmamawa da jin nauyi da kuma haramcin aure shine ma'anar ummul mu'minina ummi abdullahi kuma mata alkunya da abdullahi annabi ne alaihi salam ya bata wannan suna saboda ita bata taba haihuwa ba radiyallahu anha amma yar uwarta nana asma'u bintu abi bakr siddiq radiyallahu anhuma ita ta haifi abdullahi ibn zubair to sai annabi alaihissalam ya yi wa nana aisha radiyallahu anha alkunya da shi saboda girmama ta da kuma ɗebe mata wato kewa annabi alaihissalam ya aure ta tana shekara shida ya tare da ita bayan dawa daga badar tana da shekara tara radiyallahu anha tana daga cikin malamai a cikin sabon annabi alaihissalam hadisi ma ta rawaito hadisi 2,210 a rayuwarta sahabbai da tabi'una sun rawaito hadisai a gurinta da yawa al'imamul bukhari da al'imamul muslim sun rawaito hadisanta da yawa akwai wanda suka yi ittifaƙiya wanda kuma kowane ya kaɗaita da shi a cikin hadisanta malama ce a cikin sahabban annabi alaihi sannan ta san ayyamul arab ta san ash'arul arab da kyau baya ga fikihu da kuma hadisi da ta sani radiyallahu anha da kuma lazam cewa annabi alaihi salatu wassalam da ta yi sai ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala mai tsira da amincin Allah ya ce ko ya ce ya gazo jaishun alka'abata wata rinduna za ta yaƙi ɗakin ka'aba ta je don rushe ta fa'iza wato amma ba a san rundunar ba ba a ce an yi ta ba wata wannan runduna wata runduna za ta yaƙi ka'aba don ta je ta rushe ta annabi alaihissalam ya ce fa'iza kanu bi baida'a sai sun kasance a cikin baida hato hamada minal ardi na doron ƙasa sun shiga sahara cikin hamada ya sahu bi awwalihim wa akhirihim sai a kisfe na farkonsu da na ƙarshe wanda su ne a gabacin farko da na ƙarshe wanda su ne jelar sai a kisfe su wato ma'ana ba sai an faɗi na tsakiya ba tunda an haɗa da na farko na ƙarshe wanda tsakiya suna ciki za a kisfe rundunar gaba ɗaya ƙasa ta dare su haɗa ciki a rufe su to ita wannan kalmar baida ana nufin sahara amma sunan daman sunan tasha'um ne wannan ba sunan tafa'ul ba ne larabawa suna da fa'alu suna da tasha'um fa'alu shine fatan alheri tasha'um shine wato shi'umantar da abu da ɗaukansa ba mai kyau ba ita hamada larabawa sun mata kallo na shari saboda haka sai suka sa mata suna baida suna ne na sha'un baida wato mahalaka li'anna salikaha alla ma yanju min mahadiriha duk wanda ya shige ta karanci ake samu ya fita lafiya mutuwa yake saboda haka suka ambace ta baida da suka yi mata kallo na fa'alu na fatan alheri sai suka sa mata suna mafaza wato matsera tafa'ulan bi an yanzu wa saliku hamin mahadirha domin fatan alheri ga wanda duk ya shiga Allah ya kubutar da shi daga sharranta to wannan saboda bala'i ya faru a kansu sai annabi sai ambaci kalmar da bai da sai a kifse na farko da na ƙarshe qalat shine na aisha radiyallahu anha ta ce kultu ya rasulullahi shi na ce ya ma'aikin ayyalla kaifa ya kusabu bi awwalihim wa akhirihim ya za a kisfe na farkon su na na ƙarshe wa fihim aswaquhum a cikin su akwai gwaye soɗi ina aswaq gwaye soɗi ba wai kasuwanni ake nufi ba aswaq wato jam'i ne na suka talaka kidanka na jiyo wanda kurin aka ce zo a tafi kawai shi ma sai ita ho wa man laysa minhum da wanda ba a cikin suke ba hanya ce ta kawo dindinar ta taho tana tafiya sai ta dinga haduwa da mutane wani zai tafi balaguro wani gari wani zai tafi kasuwanci wani jihadi za shi amma sai suka zama a haɗe to idan bala'in ya taso gaba ɗaya Allah ya musu kudin goro ana aisha ta ce to fihim aswaqum akwai wanda ba san abin da ake ciki ba wani ma an ce zo a tafi amma ya biyo manya ne bai san me za a yi ba kamar yadda aka yi da musa samiri musa samiri ya ga fir'auna ya fito saboda sarkin sauri ne kawai sai da jama'arsa da fir'auna ya zo suka haɗu ya fita fir'auna ya kama shi ya ce zai masa zagon ƙasa dole ya haƙura da abin ya zo da ya ga haka shi musa samiri sai isamu wuf ashe shi musa samiri da ita ho ya ga annan musa alasim zai fita sai ya shiga don me za a yi don ya ga in an zo kamawa ya san yadda zai wa fir'auna karya ya kubuta ko kuma me ake so a yi yana so ya tsegumi can ku sai ga fir'auna ya kubula ya taho in ya fito fir'auna ba zai da shi saboda haka ya haƙura ko me za ta faru ta faru to da ya sa'a da aka doki ruwa shi ke nan shigarsa cikin mutanen da musa da sai ya fita shi ku fir'auna da ya zo sai aka hada da shi amma da ya shiga ciki to da shi za a hada sai ya samu kubuta saboda haka da ya samu ya fita sai kulla nasu sharrin amma wannan ta tambaya wanda suke aswan talakawa ba su san manufa ba wa'yansu kuma laisa minhum hanya ce ta kasi suka da hanya ya za a yi a yi haka kala sai annabi alaihi ya ce yusafu bi awwalihim wa akhirih haka za a yi za a kisfe na farkon su na karshen su sun bayu ba a suna alani ya ce amma gobe kiyama za a tashi kowa akan niyyarsa da muhallin shahidin wannan kenan yuba a suna alani ya ce to amma hadisi yana so ya koya mana ba fahimci shi'umi na zama da ashararai shine abu na farko shi'umin zama da ashararai duk inda ashararai suke mutane suka yadda suna zaune da su ɗawa'iyata muhtara idan bala'in Allah ya zo sai ya haɗa da su sai dai larura za ta sa mutum ya zauna inda a sharari yake sannan a cikin hadisin akwai tsoratarwa da tsawatarwa a kan abotaka da azzalumai da kuma yawaita yawansu a idan jama'a shi ma an hana wannan sannan an ja hankalinmu a kan gobe kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai tashi kowa akan abin da ya mutu a kai sannan kuma zai masa hisabi akan niyyarsa saboda an ja hankalinmu kenan mu zo masu kyakkyawan niyya a cikin dukkan abin da za mu yi a rayuwarmu domin a wannan ubangiji zai tashi mutum kuma a kansa zai masa mu'amala ta hisabi gobe alkiyama allah ya sa zo masu kyakkyawan niyya muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi haza lafzul bukhari amma wannan lafazin gaba ɗaya da aka jero lafazin bukhari ne ba na muslim ba wa an aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه وأناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام عن عائشة رضي الله عنها قالت رونا دي سرغنا عائشة الله قال يدعى قريت تجي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زال مسكرا دا مچن الله يجي لا هجرة بعد الفتح babu sauran hijira bayan buɗe makka ba sauran hijira bayan buɗe makka sai malamai suka ce me annabi alaihi salatu wassalam yake nufi da wannan ba sauran hijira bayan buɗe makka sai aka ce manufar wannan lokacin da annabi alaihi salam ya koma madina ba mutane da yawa sai usulin yan garin kuma kalubalen da yake gaban musulunci ba kankani ba ne fari da baki da na kusa da na nesa da yahudu da nasara da munafukai da mashirkai da za su yake shi saboda haka aka sharɗanta duk wanda ya musulunta to sai ya koma madina so da buƙatar da ake da ita ta yawan mutane saboda kariya duk abin da ya taso annabi alaihi da su zai nemi taimako zai je ya aiwatar da abin da Allah ya dora musu na sauko to amma lokacin da aka bude maka musulunci ya karfi sannan maka ita ce mafi barazana da kuma haibara to kafin bude maka ya riga ya kwace haibara ta koma karkashin sa alaihi salam tana biyan jizya to maka ita ce babbar harkwata a jaziratul arab ta faɗi ta shiga hannunsa alisun an naɗa mata sarki saboda ka waccan buƙatar ta a tare a madina saboda kariya da neman taimako ta faɗi babu ita saboda ka ba sai an koma madina ba an yi wannan hijira sai annabi alisun ce walakin jihadun wani yatun sai dai jihadi da niyya wannan ilawar kiyamati zai ci gaba me ma'anar jihadu ma'anar hijira mutum zai tashi da jikinsa ya bar inda ike inda aka haife shi ko inda ya wayo ya koma babban guri to tun da bayan fatahu maka babu sai ce walakin jihadu idan akwai manufa ta jihadi in ana yi to wannan tana nan a bude zai iya tashi da jikinsa da abin da ya mallaka ibar inda ike ita fi saboda wannan wannan ilawar kyamata bai faɗi ba sai niyyatu niyya ita ma haka takan sa mutum ya tashi daga mahaifarsa ya koma wani wuri amma niyyar neman ilimi ya shiga ciki zai iya tashi daga mahaifarsa ya tafi wani gari ya koma da zama don ya haddace alkur'ani ko don ya koyi wani ilimi ko kuma ya tashi daga inda ike ya yi wayo aka haife shi ya koma wani guri saboda ya tsira da addininsa a inda yake ana tsangwamawa kuma ba za a samu damar yin abun ba to zai iya koma wani guri da zai sakata iwala ya addinin sai da ke so wannan ilayomul kiyamati yana da sai annabi alaihi salam izastum firtu famfiru idan aka busa dabur to ku fito shine izastum firtu in an busa dabur to ku fito ko in aka aka kada kuge to ku fito shine izastum firtu in firu kifafan wasu gada haka Allah ce ku fito kifafan wasu gada kuna cikin nishadi kowa kwa cikin nishadi to dole ku fito Allah yana jan yana wato sukan munafukai yana faɗa cewa idan aka aka kada kuge ko aka busa dabur isaqaltum ila al-ard sai sai ku lankwame ku dankare ku ki fita araditum bil hayati dunya min al-akhirah kun zaɓar duniya ne akan lahira to shine istinfirtum in an kada kuge to ku fito in an busa dabur ku fito wannan an san kuge dama wanda ake kadawa na yaki kuma an san dabur sojoji su suka fi sani yanzu a busa dabur shine irin begila ko shi da hausa dabur ake shi aka busa dabur to an aka busa wannan ana nufin fita yaki ya zo akwai ganga da ake sawa ƙatuwa ta kusan girman ɗaki akwai mai kula da ita zai ɗauko abin madokin gangar da kyar zai ɗaga shi in ya doke ta dam to din nahiyar in aka ji sai an kaɗa kuge yaƙi za a fita kowa sai ɗaura ɗabara to irinsa ake yi annaba sai da kun ji wannan kar wanda ya zauna a fito a taimaki addinin musulunci ba a koya shi ne hanzaratul gasir ai shi haka yi da aka kada dabur aka busa dabur na fita yakin uhudu sai ya fito a lokacin radiyallahu anhu janaba ce a jikinsa bai tsaya wanka ba yana gudun kai ya tsaya wanka ya zama cikin isaqaltun ilal ardi ya dankare a ƙasa yayi lankanji ya ki fita kawai sai ya fita kuma sai yi shahada ana yin shahada da annabi alaihissalam sai ce ku dakata na ga mala'iku su ne masa wanka ku da aka aika gidansa sai mai ɗakinsa ta ce ai janaba ce ta same shi ya gaba zai iya tsayawa yi wanka ba sannan ya fita an sa kiran annabi alaihissalam yana ji an yi kawai ya fita ya ce to shi sa'a shi mala'iku sun masa wankan janaba bayan ya shahada to wannan shi yana da inda taimako izo na musulunci to kada wanda ya kasa a gwiwa sai ya fita ije amma daga maka zuwa madina wannan ya kare daga ran da aka bude maka amma tafiya saboda neman sani tafiya saboda tsira da addini tafiya ta jihadi wannan suna nan ilamar kiyamati muttafaqun alaihi bukhari da muslim da suka rawaito nan hadisi wa ma'anahu la hijrata min makkah ma'anarsa ba hijira sauran hijira daga makali an na hasarar darar islamin ta zama gidan musulunci shi ma a yau a ilimi da fahimta a farko duniya an kasa ta biyu akwai darul kufuri akwai darul islam gidan kafirci da gidan musulunci ma'ana akwai ƙasar musulunci akwai ƙasar kafirci ita ƙasar musulunci ita ake kira baida baida baida ita ce ƙasar musulunci inda ake ɗabbaka addini ake shari'a da alƙur'ani da sunna ta annabi alaihi harkar tattalin arziki an ɗora ta akan tattalin arzikin da yake tsarkakakke ga da riba ba riba ko ɗaya a kasuwanci ba riba a harkar rance da komai to wannan da kuma al'imamul azum khalifa to wannan shi ake kira darul islami shi ake kira baida sauran ƙasashen da babu wannan su ake kira darul kufri to zamani ya zo yanzu babu wannan in ka karanta wa'annan a littattafai da ne a yau sai dai aƙalliya sai kuma majority wato masu yawa sai dai wannan duk ƙasashen da musulmi suke yau to akwai kafirai a ciki dandazo kuma suna da ta cewa a ciki to sai dai inda musulmi suka fi yawa to za a yi tsare-tsare irin yadda zai daidai da addinin musulunci su kuma a ba su haƙƙinsu shi musulunci in yana tafi da guri kafiri wani ba musulmi ya fi jin daɗi saboda musulunci babu zalunci a cikinsa in yana tafi da guri akwai ƙa'idojin zama wanda ba musulmi ba abinda ba za a yadda da ya yi ba shine ba zai dinga fassara alkur'ani ba dangane da son zuciyarsa in yi haka ya tsokani fitina ga musulmi na biyu ba zai taba annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ba in yi haka zamansa da musulmi ya ɓaci ba zai ba na uku ba zai zina da mace musulma ba in ya yi shi ma zaman tare ya kare ba za a zauna da shi ba sannan kuma ba zai kashe musulmi ba abin duk da yake na rayuwarsa idan yana yin aure ba sadaki to ba ruwan musulunci ya je idan ɗa yana auren uwarsa a kafirci su je su in uba yana auren yarsa su je su in ana sakin aure gobe ne aura ba inda su je su wannan dai personal address ne ba ruwan musulunci da shi da su ba ya shiga abin da ya shafe su ko ɗaya kuma in za su sha giya a ɓoye a inda suke sai su sha amma su fito da ita fili ko su dinga yawon ta suna yin ta suna sayarwa wannan ba za a bar su inda musulmi suke idan ko musulmi suka zama su ne kaɗan a gurin kamar irin ƙasashen turai irin su amerika to su kuma sai malaman shari'a su fito musu da fiƙihul aƙalliya ya za a yi su iya tafiya da rayuwarsu a irin wannan gurin wanda alade ake ci tsare-tsaren su ga sunan wanda za ka fi amerika in ka fito wani gurin in ka bi da kamar daga nan zuwa kwarna asabe sai sa'a za a ga mutum biyu ko uku mai tufa a ciki kowa ya sha ruwan yanci mace da miji kowa tsirara yake yau a zaune ana cin abinci ana shan abin da za a sha ana zaman shakata ana tafiya kowa sagadar sagadar ɗinsa yake to ya musulmi zai rayu a irin nan ya za a yi koya wa ɗansa karatu ya za a yi tsira da tsarinsa na addini ya za a yi a bar yayansa su saka sutura to wannan sai ya tsara masa wannan zamani ya zo yanzu sai dai musulmi su kalli duniya ta wannan fuskar shine amin wa an abi abdullahi jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu ma qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قلعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم عن أبي عبد الله jabir bin abdullahi al'ansari radiyallahu anhu an karanta da yasi daga abu abdullahi shine jabiru dan abdullahi shi abu abdullahi sannan kuma mahaifinsa abdullahi sunan mahaifinsa aka sawa ɗan shi kuma abdullahi bin amr ibn haram shi kuma abdullahi to shi jabiru mahaifinsa abdullahi ya yi shahada a uhudu da ya shahada a uhudu sai annabi alisana kirawo jabiru ya ce ga mahaifinka ka sani duk wanda allah zai magana da shi sai ta bayan fage ilamin wara'i hijabin ya ce amma babanka abdullahi allah ya magana da shi baka da baka ya ce da shi ta manne alayya baɗa mun burinka in biya maka sai ce dawo da ni duniya a sake kashe ni sai allah ya ce wannan min wara'ihim barzakhun ila mai ba suna ni alkawari wanda ya fitar da duniya ba zai dawo ba so da ka banda wannan me kake so sai ce a sanar da su irin alfarmar da kamu to shi na annabi sai gaya wa jabiru sannan aya ta sauka la ta hasabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi har aka yi ta abun nan ya aka faɗa masa wannan to shine aka yi wannan to shi jabirin yana da kissa shi ya tambayi annabi alaihi salam haƙiƙanin yanda Allah ya halicci annabi alaihi salam ya tambaye shi shi da dinga gaya masa allah halarci haske na ya tsaye da shi shekara dubu goma makamun rida a matsayin yadda sai da ya tsaye da shi na ya tuga sabu yadda ce zunzurutu sannan ya tsaye da ni a makamun mahabbaci na soyayya shekara dubu goma ya sake tsaye da haske na makamul ƙurbi matsayi na kusaci shekara dubu goma ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza sannan sai ya halici ƙasa sannan aka halici adam sannan ya ɗauki haske na isa wa adam haka yi dinga lissafi jabiru ɗan abdullahi shi tambayi annabi alisun wannan to shi jabirin ya fahimci karatu radiyallahu anhu da aka zo badar a uhud kai annaba alaihissalamu shi abin da iso abin ne duk shahada ubadarin a shahada uhudin abin ne sa uhud gaba daya su kuma sauran sahabbai ruwanullahi alaihim so suka yi a ɗauke shahada'u a dada su baki ulgarka da abin ne su a cikin madina to annaba sai ga abin da yake so alaihi salatu wasalam sabai kuma ga abin da suke so rawanu la alaihi to annaba sai sai dauki tsaka tsaki tunda ba za a dauke su a mai da su madina ba to shi kuma ba zai yi yanda ya yake so ba alaihi salamu ai wa kowa kabarin sa sai ce a komo tsakiya ni na rage na ku ku rage na ku sai aka dinga yin sai a dinga yin kabari mai mutum goma sai a saka su a ciki maimakon kowa a yi masa nasa ɗaiɗai sai aka haɗa sai aka binne su to ana yin wannan jabir har ya koyi karatu mai yawa a cikin wannan shikenan ana tafiya a wannan yakin da zai magana a daddare sai an da su ce waye nan sai ce jabiru ne raƙumi na ne baya tafiya sosai sai sanda sai annabi alaihi ce durkusar da shi ya durkusar da sai annabi ya sa kafarsa daidai gwiwar rakuma sai buge ta sai ce tashi shi ya tace sake durkusar sai buge ta tashi shi kenan sai ya fi duk rakuman sauri sai ya ce na siya nawa za ka sayar sai ya sayar masa sai ce amma da sharaɗin cinikin idan an siya to ni zan ci gaba da hawa so da ana gama ciniki fa ma sai shirgan sai ana ce to da haka aka yi cinikin ce na yadda yake sai aka haura gaɓami sai da aka zo madina da safe sai annabi arsai ce da bilal ba shi kuɗin sai kuma ya ƙara masa akan yadda aka yi ciniki shikenan sai ya ba shi da aka ƙara ya karɓi kuɗinsa sai annabi arsai ce kuma na bar maka raƙuma shi jabiru sai je ya aure yake nan da ya yi aure sai ya zo ita sura ne ya aure sai ce wa ka aura sai ya ce bazawara sai annabi alisa ya ce hallata zawai ta bikira ina ma budurwa ka aura tula'ibuha wa tula'ibuka tudahibuha wa tudahibuka tuda'ibuha wa tuda'ibuka to anan fiqhunsa ya fito da shi Jabir daga binne shahidai ya koyi wannan da ya auri bazawara yake auren budurwa sai ce ya rasulullahi a tsakanin matsaloli biyu nake ni mahaifina ni ya bari namiji duk yan uwana mata ne kuma ƙanana dukkaninsu gadangamu ne to idan na auro gadangama irinsu suka zo suka zauna gidana ba zai zauna lafiya ba so da ka in na aure ta budurwa gadangama irinsu zan biya bukata ta yadda nake so amma 'yan uwana mata ba za su zauna lafiya ba za su samu tarbiyya ba in kuma na ce saboda su ba zan yi aure ba to ni kuma tawo masalahar ta tafi na ka sai na zaɓi shiga tsakiya a wuri bazawara ina da aure ita kuma za ta kula da su ta na gaba da su ta gyara mun su ta yi musu tarbiyya to kaga ya samu wannan tsaka-tsaki ɗin daga binne shahidai ya koyi wannan fiƙin ya tsara wannan to sannan jabiru abinda ya sa annabi alaihi salam ya sayi raƙuminsa bai so a ce ya ɗauki kuɗi ya ba jabiru ba yana son zuciyar jabiru ta zama wato rayayya ta san nema sannan ya so jabirin ya samu kuɗi saboda ba shi da aure ga mahaifinsa ya rasa ya ba masu ɗan uwa ana so ya aure ma ba zai ba shi kuɗin ya ba sai ce ya sai rago kuma da ya sai raƙumin alaihissalam sai kuma ya ƙara masa ya masa mahaba don ya samu dama ya auren a wadace sannan kuma sai bar masa raƙumin duk dai tarbiyya ce ta rayuwar musulmi annabar su mai ɗora ta kai da kuma ƙauna to sai jabirin ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi gazati mun kasance tare da annabi alaihi a wani yaƙi an ce yaƙin tabuka ne faƙala sai annabi alaihissalam ya ce inna bil madinati la rijalan hakika a madina akwai waɗansu mazaje masirtun masira ba ku yi tafiya ba ko yaya tafiya take matafiya wala qada'atun wadiyan ba ku tsallake wani kwari ba ku gangara ku hauro ila kanu ma'akum sai sun kasance tare da ku ma'ana a zuci ku yanzu kun fito tabuka kun zo kuna fagen yaƙi kun tafi kuna tafiya cikin sahara ku shiga kwari ku fito su ko suna gida wani rashin lafiya wani kulawa da iyali da aka ba shi dama wani jinyar mara lafiya yake yi amma a zuci suna tare suna ce yanzu ba suna daidai guri kaza yanzu ba suna daidai guri kaza yanzu suna daidai guri kaza waɗansu kuma rashin lafiya ce ta hana su to amma sai Allah ya haɗa su a ladan saboda niyyar su ba ta munafukai ba ce su suna son a ce su ma suna tare da su a wannan amma uzuri ko rashin lafiya shi ya hana su sai a cikin wata rawaya sai ce illa shari hukum fil ajri sai sun yi tarayya da ku alada duk abin da aka ba ku shi za a ba su saboda kyakkyawan niyyar su na cewa ina ma suna tare da ku wannan Allah zai duba sai ba su lada na wannan niyyar tasu shi ma dai an kawo wannan hadisin illa shari hukun fil ajari don a nuna mana muni wato munfar kyakkyawan niyya kuma Allah da niyya yake amfani akan duk abin da bawa zai yi wani hadisi al-Imam Muslim shine ya rawaito shi warawal Bukhari an Anas radiyallahu anhu qala raja'ana min gazwati tabuka ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna qawaman khalfana bil madinati ma salakana shi'iban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru a ruwayar bukhari kuma wadda aka karbo daga anas dan malik allah kare da a gare shi ya ce raja'ana min gazwati tabuka mun da daga yakin tabuka ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi mai tsira da amincin Allah faƙala sai annabi alaihi salam ya ce inna aqwama khalfana bil madinati wata jama'a suna bayan mu a madina suna gida ma salakana shi iban ba mu ratsa wani zazo ba wala wadiyan ba mu ratsa wani kwari ba illa wahum ma'ana face sai suna tare da mu a zuci suna burin ina ma suna nan habasa humul uzuru wani uzuri hanzari shi ya hana su zuwa saboda ka duk abin da Allah ya ba wa'annan da suka je yakin haka Allah zai ba su saboda wannan kyakkyawan niyyar tasu wa an abi yazid an abi yazida ma'an ibn yazid bin al-ahnas radiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana abi yazidu akhraja lana nira yatasaddaqu biha فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري عن أبي يزيد كنا حديثي لك أبو يزيد شيني معن dan yazid dan al-akhnas radiyallahu anhu Allah kare da a gare su gaba daya da dan da uban da kakan dukkanin sahabban annabi alaihi salam sun samu alfarma alfarma ba abinda wani mutum zai yi a bayan su ya same su har abada wani dai ya zauna da annabi sami ya ji muryar annabi sai da kunnansa ya ga annabi alaihi da idansa na ka yayi sallah a bayan annabi alaihi salam ya ci abinci tare da annabi sai ya yaƙi ƙarƙashin tuta annabi sallam to babu wata ibada a duniya da za a yi a riski wani wanda ya zauna da annabi minti ɗaya duk abin da zai mutum zai yana daga farkon ta har ƙarshe in ba zama da ya annabi alaihi salam ba zai samu wannan har abada wani zaɓi ne ubangiji subhanahu wata'ala yi amma ba wanda zai gane haka sai in ya san wane ne annabi alaihi salamu tukuna wanda bai san annabi su zai dauka ganinsa kama abu ne mai sauki amma ba abu ne mai sauki ba alfarmaci da ba ta da iyaka alfarmaci da ba ma za ta faɗi ba yanda Allah yi masa alaihi salatu wasalam shi yasa waɗansu suka tambayi malamai akan Umar dan Abdul Aziz cewa Umar dan Abdul Aziz ana ce da shi Khamisul Khulafa'ir Rashidin na biyar ɗan kwalafa urashi ya yi adalci ya yi kaza ya yi kaza suka ce a iya kwatanta shi da sai na mu'awiyar da lafu anhu sai malamin ya ce dokin da mu'awiya ya hau ya yi ƙura in ka kankaro ƙura hancin dokin ta fi umar ɗan alazizu dubu saboda wannan ya taɓa ganin annabi da ido ba zai taɓa kwatantuwa ba wajen daraja har abada amma wanda bai san yaya annabi alisa ke gurin allah ba ya alfarmarsa da falalarsa take ba shine zai dauka kamar bakon abu ko kuma abin ya wuce haka wanda bai taba ganin annabi sama a rayuwarsa har abada ba zai riske wanda ya ga annabi ba alisa har abada shi yasa annabi alisa lau an faqa hadukum misla uhudin zahaba ma balaga mutu alihim wala nasibu da zai ba sahabin annabi sama zai zo ya samu rabin sanayya rabin mudu na alkama bozagadi ya bayar mutum ya samu kamar girman dutsen hudu garin zinare sun surutu ladansa ba zai kai wannan rabin kwanan alkama ba da sahabi ya bayar kuma in kana so ka gane aikin sahabi ko matsayinsa da wani wanda ba shi ba kowace irin walittaka yake da ita kowace irin daraja yake da ita in kana so ka kwatanta shi ka kwatanta tafiyar tururuwa da tashin jirgin sama concord in za su kwatantu kowaye mutum shi na tafiya tururuwa wayancan su ne concord in gwaji za a yi na gaskiya ma sun fi haka wannan an yi ne kawai yadda hankalin dan adam zai iya fahimta amma annabi su ba wasa ba wanda ya taba ganin sa alayhi salam ya taba jin maganar sa alayhi ya yaki karkashin sa ya wuce zancen wasa eh babu abin babu haɗari a duniya babu tsiyata da ta kai mutumin da zai zagi wanda ya zauna da annabi alaihi wannan shine karshen asara a duniya Allah kiyaye kala sai ma'ana dan yazid ya ce kana abi babana ya kasance wannan abi din ta bi fa ta bambanta da ta waccan ta farkon wannan an abi yazida abin ina so a dawo wanda suke karanta na hau don su zan tsaya asalin karmar abu yazid abu yazid baban yazid shine alkunyarsa abu a larabci yana da in kai idafarsa kai raba shi ga wani abu to yana da fuska uku idan a mahallin rafa'a ike wanda in ba irinsa ba ne rufu'a za ka gani ta fili to a wannan gurin wau za ka sa shi sa Allah ke sai allamahu shadidul quwa yace zu mirratin zu mirratin kaga wau ne a gurin saboda yana cikin al-asmaul khamsa amma in ya zama inda za ka sa fataha ne wato mansubi to kuma maimakon wau alif za ka sa alif za ka sa sai ka ce ala ce an kana za mali kaga alif aka sa inna abana maimakon abuna kaga suka ce wa abuna shehun kabir kaga nan muhallin rafa'a ne aka sa masa wau nan kuma inna abana sau da muhallin nasaba sai aka sa masa alif to sai ubangiji ya ce inna hula ƙaunar rasulin karim ya ce zi kuwacin kaga zi maimakon wau da alif sai aka sa ya to wannan haka yake ka ce abu yazidin ko abu yazida shi ma abu yazida shi ne alkunyar abu mudakun yazida mudakun ilai kuma za ka ce ya aba yazid ya aba yazid sallamtu ala abi yazid sai ka ce ja'a abubakar siddiq radiyallahu anhu kaga abu bakar siddiq radiyallahu anhu kaga ka sawo sai ka ce ra'aitu ababakar siddiq radiyallahu anhu sallamtu ala abi bakar siddiq radiyallahu anhu mahallin rab'i ka sa waw mahallin nasb ka sa alif mahallin jarr ka sa ya saboda an harfu jarrin ne sai aka ce an abi yazida dole ya za a sa saboda an sannan yazi abi mudafun yazida mudafun ilai amma na nan kuma kana abi yazidu shi kuma abi din daban wannan ya din ba irin waccan bace ita kuma ta me magana ce babana shine abi babana waccan ku abi yazid baban yazid wannan kuma shi mai maganar yazid ma'anin shi yake faɗa babana yazidu ya kasance a kharaja da na nera ya fitar da zinare kuɗi masu yawa ya tasaddaku biha yana ta bada ita sadaka fa wada'aha inda rajulan fil masjidi sai ya bada su a hannun wani mutum a masallacin annabi alaihi salam yace duk wanda ya fito daga sallah ka dinga bashi kai tarbarwa fa ji'itu sai nazo in ji dan shi ma da dan yazid fa akastuha da yazo ne ina ana raba kuɗi sai na karba fa ataituhu biha sai nazo babana da su na ce ai a masallaci wani na raba kuɗi ni ma ya bani na karba faƙala sai mafi ya ce wallahi ma iyaka aratu na rantsa da Allah ba kai nake nufi a ba kai ɗana ne ba kai za a ba sadaka ta da na bayar ba ba za ka ci ba fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ƙararsa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan sai ya tafi je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga fa mahaifina ya ba da kuɗi a masallaci a rabar ni na fito daga masallaci an bani kuɗi na je gida na ce an bani sadaka a masallaci ya ce bai da ba sai na mayar ba ni yake nufi ba sai to a gindan magani ake faƙala sai annabi ya tsira da wancan Allah ce laka ma na waita ya yazidu na gare ka abin da kai niyya a gurin Allah ya cika sai ya baka walaka ma akasta ya mu'anu kai kuma halak ne abin da karba ma an je ka kaci manufar da kake nufin zatin Allah ko ɗanka ne ya sa- ya karɓa Allah da kake nufi zai karɓa sai ya baka to abu shi ma sakon kenan zatin Allah ake so a nufa da abu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari shine ya rawaito wannan hadisi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam din suka raba